الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar asabar hudu ga watan zulqa'ada shekara ta 1435 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya dace ma 30 ga watan takwas shekara ta 2014 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna aljami'ul kabir kafin darasi na yau ba laifi 'yan tambayoyi sukan iya gabata na'am Eh. wai tambayar dan uwa dangane da darasi da ya gabata hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke cewa ash-shuhada'u khams shahidai manzon Allah ya ce su biyar ne farko manzon Allah ya ce al-maqbul mutumin da alluba ta kashi idan aka ce alloba shine rashin lafiya gama gari ko ma wace irin nau'in rashin lafiya ce an gane ko irin rashin lafiya da Allah yake jarraba bayansa da zamanto ta gama gari wanda kuma ba tare da kakkautawa ba dandanan mutum sai ya sallama mutuwa ta yawaita a cikin jama'a to wannan ita ce ake kira da abba'un wanda bayanin ya gabata ita abba'un ita alluba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa mana yace bulbudin azaba ce wadda aka turo ma banu Isra'il jikokin annabi yaqo an gane ko dan haka ita wannan alluba kuma Allah ya maida ta matsayin rahama ce da jin kai wato ga mu'minai domin manzon Allah yace babu wato musulmin da zai auku a cikin garin da zai kasance a cikin garin da alluba ta auku ya zauna a garin ya dau hakuri yana mai tabbatarwa cewa ba abin da zai same shi sai abin da Allah ya kaddara masa maza Allah ya ce face sai ya kasance gare shi ladan shahidi sawa'an wannan alloba ta gama da shi ko kuma yawon su yana da ladan shahada to shine na biyu sai ya ce wal mabhun manzo Allah ya ce da mai ciwon ciki ma'ana wanda ciwon ciki ya kashe shi na uku manzo Allah sai ya ce wal gariq wato da wanda ruwa ya hade an gane ko mutumin da ruwa ya cinye shi sai ya ce wasahibul hadimi wato da wanda gini ya ruto masa shine ya ce wasahibul hadimi da ma'abucin rutowar gini katanga ko suro ya faɗo masa ya mutu sai ce wa shahidu fi sabilillahi da shahidi wanda yake na fagen daga wanda aka kashe shi domin yaƙi na ɗaukaka addinin Allah wannan ba an zano su bane ba akan fifiko a a salo ne wanda yake na karantarwa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ba dan adadin su ba kenan dan mun zano kaɗan daga cikin mun zano shahidai kusan guda goma wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zana yanzu a cikin biyar nan da ya zana mana wanda babu a cikin biyar nan akwai wanda wato cutar tari ta kashe shi tuberculosis wanda a hausa ake kira shi tarin huri sannan akwai wanda batul jam kuraje ne wanda suke fitowa a haka tsari sai su yi baki wanda ita ma wata rashin lafiya ce ta musamman batul jam ake kiranta ita ma shahada ce kaga babu shi a nan sannan akwai annufasa matar da ta mutu wato matar da wato ta mutu a halin aihuwa wadda ta mutu a wajen aihuwa kaga ita ma babu ita ana sannan akwai misali wanda aka kashe shi domin kare dukiyarsa ko mutumin da aka kashe shi domin kare addininsa dukkan su wannan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya kirga cewa shahada ce don haka wannan salo ne na karantarwa da ya ce hamsun mana a shuhada'u hamsun ya ce shahidai guda biyar ne wanda mun yi misali da hadisin da yake cewa saba'atu yuzilluhumullahu ta'ala fi zillihi yawma la zilla illa zillu mutum bakwai wanda Allah zai shigar da su inuwar al'arshinsa ranar da babu wata inuwa face inuwa al'arshinsa maza Allah ya zano su su wannan bakwai ba dan sun takaita ba akan wannan bakwai wannan shi ma salo ne wanda yake na karantarwa amma in wajen fifiko ne shahidi wanda ya mutu a fagen daga shine ke sahun gaba kwarai wanda mun wuce da bayanin cewa akwai abubuwa guda shida da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada labarin wanda ake mushi albushir a lokacin mutuwarsa na'am
wanda suna sa abun nan bambu ga abun nan zanciyar su shiga cikin filin daga su mutu su kashe mutane su yare harkar
to wannan matsala ce wadda malamai sun ɗanyi saɓani a kanta na cewa mutum zai iya yin ƙunar bakin wake ko ba zai iya ko baya hali na halatta yin ƙunar bakin wake ko baya halatta misali mutum ya ɗaura bama-bamai a jikinsa ya shiga cikin taron wato kafirai ya tarwatsa su gaba ɗaya da shi da su su mutu wasu suna ganin halaccin haka domin yadda wani sahabi ya jefa kansa a cikin kafirai kafin su kashe shi sai da ya gama da adadi mai yawa a cikinsu sannan a ƙarshe suka hada da shi da kuma hadisin suhaib ibn sinan ar-rumi wanda wanda wani sarki wanda yake kira zuwa bauta masa wanda daga cikin yaransa akwai wani yaro wanda shi sarki ya bada shi hannun wani boka wani dan dabo ya karantar da shi yadda dabo yake shi bokan lokacin da karshen al'amarinsa ya zo ma'ana rayuwa ta tura shekaru sun tafi ya ce ranka ya daɗe ya kamata a samu wani haziki daga cikin yaranka a hada ni da shi in karantar da shi wannan dabu ka san su matsiyata a kullum famar da suke kada abin da suke na tsiya ya wuce wannan da wannan sai sun yi kokarin yadda za su gadar ma na bayan su saboda haka yake tsoron ya mutu wannan dabu shi kenan ya tafi ba shi ne dai yadda a cikin kisar har aka kai lokacin da sarki ya ɗau wannan yaro lokacin da ya samu labarin cewa yaron nan ya samu wata karama kamar yadda yaron a kan hanyar wucewarsa idan zai je wajen boka akwai wani arrahib wani mai ibada sai ya zauna a wurinsa yana ɗan jin karance-karancensa da wasu abubuwa sai ya ɗan bata lokaci idan ya je ɗan dabo sai ya yi masa fada idan ya dawo ya tsaya a wajensa ya dawo gida sai a yi masa fada shi wannan sai ya ce masa to abinda zan koya maka dubara in ka je ka yi tauriya ce da an dan tseda ne ne a gida shi yasa na yi latti haka in ka dawo gida an maka rarauka me yasa ka jima ka ce wannan malami wannan bokan shi ya tseda ka wanda a ƙarshe shi wannan yaro ya yi imani da Allah ya yi imani da manzansa akwai wani bafadan sarki wanda ya makauci wanda dai kafin haka sai aka samu wata dabba tana tsiri hanya tana hana jama'a wucewa wanda a wata riwaya suke cewa zaki ne duk da cewa a cikin hadisin babu bayani game da cewa nau'in dabbar da take tsare mutane wannan yaro ya dauki dutse da izinin Allah ya jefi wannan dabbar take yanke ta fadi ta mutu jama'a suka samu damar wucewa wanda a ƙarshe shi wani bafadin sarki sai ya makauci da ya makauci sai ya zo wajen yaro sai ya ce yaro ya warkar da shi yaro ya ce masa ai shi baya warkarwa domin Allah ya bashi karama idan ya ma mutum addu'a take yanke sai Allah ya warkar da shi wannan bafade yaro ya ce masa ni bana warkarwa ubangiji ta'ala shi yake warkarwa in ka yi imani da shi in maka addu'a ya warkar da kai bafade ya ba da haɗin kai da amincewarsa yaro ya masa addu'a Allah ya dawo masa da ganinsa yaro ya masa alkawarin ya ce amma karkace ga wanda ya maka bafade ya koma zaman fada kamar yadda yake a da sarki ya ga idanunsa ya dawo yake tambaya wa ya dawo maka da ganinka ya ki faɗa akan matsa masa aka azabtar da shi sai da ya faɗi wanda ya masa addu'a idanunsa ya dawo a lokacin nan sarki ya sa aka zo da yaro yaro ce shi baya warkarwa ubangiji ta'ala shi yake warkarwa sarki ya ce kana da wani ubangiji bayana ya ce kwarai wanda ya halicci sammai da kasai da abin da ke tsakankaninsu a lokacin nan sarki ya bada shi ya hada shi da wasu jama'a sojojinsa cewa su tafi da shi tsakiyar teku in sun tafi tsakiyar teku su jefa shi kifi ya haɗe lokacin da suka hau teku da shi sun je tsakiyar teku kafin su jefa shi yaro ya addu'a ya ce ya Allah ka isan mun da sharrinsu da muguntarsu da iya abin da ka so jirgi ya burkice gaba ɗayan waɗanda aka haɗa shi da su suka hallaka shi ya dawo Allah ya tsiratar da shi sarki ya sake bada shi ga wasu jama'a ya ce ku tafi da shi in kun hau ƙololuwar dutse ku jeho shi suka tafi da shi kamar yadda sarki ya umarce su lokacin da suka hau ƙololuwar dutse ya ce ya Allah ka isan mun da sharrinsu da muguntarsu da iya abin da kasu ubangiji ta'ala da kudurarsa ya sanya dutse ya yi girgiza suka fado suka hallaka yaro ya sauko ya dawo ya ce ranka ya daɗe kayi kaɗan ka kashe ni sai ka aikata abin da na umarce ka in har kana so ka gama da ni sarki ya ce to menene sai ya ce masa ka tara jama'a a fili guda a ɗau lokaci a haɗa jama'a sannan ya ce ka tsire ni a jikin itace sannan ka ɗau kibiya daga cikin kurina ka haƙa wannan kibiya in za ka halba ta ka ce bismillahi rabbil guda ka ce na halba wannan kibiya da sunan allah ubangijin wannan yaro yaro ya ce in har kayi haka ka gama da ni me za a yi sarki ya yi shela aka tattara jama'a gaba ɗaya jama'a suka haɗu aka ɗau yaro aka ɗaure shi jikin wani katin ice inda kowa yana gani sarki ya ɗauki kibiya daga cikin kwarinsa ya haɗa kibiya da zai halba ya daga murya sai ya ce bismillahir rabbil gulam yana sakin kibiya sai ta kafa a nan kin yaro Allah ya karɓi rayuwarsa duk jama'ar da suke halarci sai suka ce amanna bi rabbil gulam mun yi imani da ubangijin wannan yaro abinda sarki yake gujewa to ya faru jama'a gaba ɗaya suka ce sun yi imani da ubangijin wannan yaro me za a yi sarki sai ya sanya a dukkan mahaɗar titina aka yi rami aka hura wuta a cikinsa duk mutumin da ya zo in ma ya kafirce ko kuma a tura shi cikin wannan wuta haka yi ta azabtar da mutane har aka kai lokacin da wata mata ta zo da jinjiri ɗanta a boye aka ce ta kafirce da ta kafirce ma ubangijinta ko kuma a tura ta cikin wutar za ta fada sai ta dan tsorata sai ta jayo da baya yaron sai ya ce ya ke baba ya ce fada karki ji tsoron komai yana daga cikin jinjirai waɗanda suka yi magana suna cikin zanen godo to wannan shine Allah ya kissanta mana a cikin suratul buruj utila ashabul uqud annari zatil waqud idhum alaiha qu'ud wa hum ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud wannan hadisi yana cikin sahihain hadisi ne wanda yana cikin bukhari da muslim a nan a shahid malamai suka ce wannan yaro ya sadaukantar da rayuwar shi saboda wasu su ji daɗi su yi imani da Allah don haka wasu malamai suke ganin cewa mutum yakan iya kundin bala ya yi kunan bakin wake ya ɗaura bama-bamai ya fada cikin taron arna gaba ɗaya ya tada bama-baman da shi da su su halaka to amma illa kasancewar abinda dai ya fi rinjaye kamar yadda ibn usaimin allah ya ji kansa a cikin littafinsa sharhi na riyadus salihin baya ganin halaccin yin irin wannan kunar bakin wake kuma wannan fa ana maganar mutumin da zai fada cikin kafirai ba irin kunar bakin waki na yau wanda mutum zai daura bama bamai ya je ya shiga cikin da mata da kankanan yara da waɗanda suke dattawa da marar lafiya da wane ne ya watsa gaba ɗaya su hallaka wannan kwata-kwata bai dace ba karantarwar addini ba ce ba an gane ko wannan bai dace ba a musulunci su ma waɗanda suke ganin halaccin sai inda ya kasance kenan kawai taron arna ne kamar misali ka dau irin majalisa ta isra'ila wanda dai ai an san majalisa dai dukkan su manya ne waɗanda su ne masu kullawa da kuncewa dangane da dukkan wani rikici a duniya to irin wannan an gane ko malaman da suke ganin halacci kamar irin wannan mutum yana iya shiga cikin su gaba ɗaya ya watse in ka tabbata babu mata babu kankanan yara to wannan ana iya yi gaba waɗanda suka tafi akan cewa akan iya yi dan shi jihadi abu ne wanda Allah ya tsara mana wanda kuma manzon shi sallallahu alaihi wasallama yayi bayani ɗaya bayan ɗaya mata da kankanan yara da dattawa da marasa lafiya wannan ko yaki ake ba a tabas an gane ko sai a inda mace ta ɗauko makami take yaki to sannan a lokacin nan ita ma jininta ya halatta ko ya kasance shi dattijan yana bada wata shawarwari na makidar yaki to wannan shi ma ana iya gamawa da shi saboda sharrinsa da wanda yake banta yana ibadarsa wannan dukkansu ba a taba su da waɗanda suke marasa lafiya darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna dai cikin kitabul jana'iz mun tsaya ƙarshen wato babi na 69 baban da ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na mutumin da ya kashe kansa cewa ba za a masa sallah ba mutumin da ya kashe kansa ba za a yi masa sallah ba shin da malam ya ce ba za a yi masa sallah ba menene za mu iya fahimta na hukunci sai mu ce ya kafirta shi yasa ba za a yi masa sallah ba a'a ba za a yi masa sallah ba saboda tsawatarwa game da cewa ya zo da babban laifi wanda ya kamata a kaurace ma gawarsa don jama'a su shiga cikin hayyacinsu amma ba don na nuna cewa ya fita daga cikin musulunci me yasa domin kisan kai babban laifi ne daga cikin manya-manyan laifuka wanda aqidar ahlus sunna wal jama'a duk wani laifi wanda yake babba in dai ba shirka bane to baya fitar da mutum daga cikin addini sai dai idan mutum ya halatta haka koma nan kusa cikin mukaddima ta risala yake cewa yana daga cikin aqidar ahlus sunna wal jama'a ya ce wa annahu la ya kufuru ahadun min ahalil kibla ɗaya daga cikin mazawa alkibla ma'ana wanda yake musulmi ya ce baya kafirta bi zambin a sanadiyar wani laifi in dai zunubi ne in dai ba shirka ba ce to musulmi baya kafirta don ya aikata wani laifi daga cikin laifuka kaddara cewa mutum a iya rayuwarsa a kullum sai ya kashe mutum dubu ya sha giya sau dubu ya yi zina sau dubu ya yi sata sau dubu duk laifukan da yake indiya a matsayin shi na musulmi ne to waɗannan laifuka ba sa fitar da shi daga cikin addini matsayin shi musulmi yake mumini yake mai ragaggen imani ko kuma ka kiraye shi cewa fasiki an gane ko baka da dalilin da zaka kafirtar da shi sai dai in ya halitta haka to wannan yana iya kafirta domin duk wanda ya halitta haram wannan ya kafirta ubangiji ta'ala alkawari yayi game da zunubi ɗaya-ɗaya ne wanda in bawa ya mutu a kan shi ya samu Allah subhanahu wa ta'ala Allah ba zai gafarta masa ba ita ce shirka kamar yadda ya ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha ubangiji ta'ala baya gafarta ma bayinsa hada bautar shi da wani duk wanda ya shirka to ubangiji ya mutu akan haka to Allah ya yi alƙawarin ba zai gafarta masa ba sai ya ce amma wa ya ma duna zalika liman ya sha ubangiji ta'ala na gafarta ma wanda ya so daga cikin bayansa abin da yake koma bayan shirka duk mutumin da yake dukkan wasu manyan zunubai in dai babu shirka a ciki kafin ya mutu in ya kyautata tuba Allah yana karɓar tubansa idan ko ya mutu bai tuba ba to ba mu da hujjar da za mu cewa na dan wuta ne yanzu ma ana can cikin wuta idan muka yi haka mun ma ubangijinmu karan tsaye an gane ko misali mutum ne ya mutu da kofin giya a hannu ko dan ta'adda ne banda kisan kai da duk abin da ya ga dama ba abin da yake ya mutu akan haka bai tuba ba a matsayin shi na musulmi sai mu mai da al'amarinsa zuwa ga ubangiji subhanahu wata'ala bawa ne nashi in ya ga dama ya gafarta masa in ya ga dama ya azabtar da shi gwargwadon laifinsa ko da an azabtar da shi gwargwadon laifinsa idan yana da imani ko mun kankanta shi a ƙarshe za a fitar da shi a kai shi aljanna domin duk wanda yake da imani daidai da nauyin ƙwayar komayya maza Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce ba zai dawwama a wuta ubangiji ta'ala zai tura mala'iku su burcike wuta su fito da duk wanda yake da imani ko mun kankantarsa a kai su a jefa su ƙorama ta rayuwa gangan jikinsu ya tobo sannan a shigar da su aljanna don haka aƙidar ahalus sunna wal jama'a laifi daga cikin manya-manyan laifuka ba sa kafirtar da mutum sai dai in ya halitta haka abin da yake kafirtar da mutum shine hada bautar Allah da wani ko kuma mutum ya zo da wani abu wanda yake na ridda amma sabani ga kawarijawa su khawarij idan mutum ya aikata babban zunubi misali mutum ya yi karya ko ya yi da mutum ko ya sha giya ko ya yi sata to aqidar yan tawayen musulunci wannan ya kafirta ya kafirta in ya mutu akan haka makomar shi wuta su almu'tazila suka ce duk mutumin da ya aikata babban laifi daga cikin manyan laifuka suka ce huwa bainal manzilatai yana tsakanin matsayi guda biyu shi ba mumini ba shi ba kafiri ba suka ce amma in ya mutu to mun kwatsa ma kawariyawa dan wuta ne to amma mu a aqidar ahlus sunna wal jama'a duk laifin da bawa yake in dai ba shirka bane in ya mutu akan haka to ba maganar mu ce dan wuta ne sai mu ce al'amarin sa na ga ubangiji subhanahu wata'ala in Allah ya ga dama ya yafe masa in ya ga dama ya azabtar da shi kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a hadisin Ubada ibn Samit bayi uni ala Allah tushriku billahi shay'a wala tasriqu wala tazunu wala taqtulu auladakum ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تأسوا في معروف فمن وفى منكم بذلك فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فأوجب في الدنيا فهو كفارة الله ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء فعنه وإن شاء عاقبه حديث هنا cikin كتاب الإيمان cikin صحيح البخاري manzo Allah ya ce ku kulla caffa da ni ma'ana ku yi yarjejeniya da ni akan cewa ba za ku hada bautar Allah da wani ba za ku yi sata ba ba za ku yi zina ba ba za ku yi kisan kai ba ba za ku zo da wani yankin karya da kuke kaga tsakanin hannuwanku da ƙawaguwan ba za ku saba ba game da dukkan wani abu wanda yake ma'aruf maza Allah ya ce duk wanda ya cika da wannan alkawali sakamakon ladan shi na ga ubangiji subhanahu wa ta'ala maza Allah ya ce duk wanda ya aikata wani abu daga cikin wannan ya yi sata ko ya yi kisan kai ko ya yi zina fa uki ba fi duniya aka masa hukuba a duniya aka masa haddi iya abin da ya dace zina ce ya yi a matsayinsa na saurayi aka masa bulala ɗari ko kuma mai aure ne aka jejjefe shi har ya mutu ko kuma barawo ne aka yanke hannunsa an gane ko ko kuma kisan kai ne da ganganci shi ma aka kashe shi manzo Allah ya ce fa huwa kafaratullah wannan haddi da aka masa a nan duniya shine kankarar laifin a lahira Allah ba zai bincike shi ba da wannan laifi misali barawo yayi sata aka yanke masa hannu to a lahira Allah ba zai bincike shi ba da laifin sata sai dai wani laifi na daban sai ya ce to wa man asaba min zalika shay'an duk wanda ya aikata wani abu daga cikin wannan yayi sata ko yayi zina ko yayi kisan kai sun masatarahu Allah sannan Allah ya rufa masa asiri ba a cibke shi ba manzo Allah ya ce fa huwa ila Allah lamarin shi na ga Allah in sha'a afa anhu in Allah ya ga damar yi masa rangwame ya rangwamta masa wa in sha'a aqabahu in Allah ya ga dama kuma ya masa hukuba ya azabtar da shi bakin gwalgwadon laifinsa to anan kai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wane ne mafi sani shi wannan ya mutu yana aikin bai tuba ba manzon Allah ya ce in ya mutu akan haka lamarin shi na ga Allah in Allah ya ga damar masa rangwame ya masa rangwame in ya ga damar azabtar da shi ya azabtar da shi su ka kawari sun ce in ya mutu akan wannan babban laifi kawai dan wuta ne kuma tun a duniya sun kafirtar da shi to don haka dai a nan kasancewar duk mutumin da ya kashe kansa ba a masa sallah amma ba ba a masa sallah ba kwata-kwata shugaba ba zai tsaya kan gawar shi ya masa sallah da duk wani wanda yake mai daraja an gane ko sai shugaba ya koma da baya a samu wani ya wuce gaba ya yi masa sallah domin tsawatarwa ga jama'a cewa kar su yi aiki irin nashi don haka shine nan jabir ibn samra Allah ya kara masa yadda ke cewa anna rajulan qatala nafsa wani mutum ya kashe kansa falam yusalli alaihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai masa sallah ba don haka riwaya wadda take cikin sunanin nasa'i manzon Allah sai yake cewa amma ana fala usalli alaihi kusan da cewa ni dai ba zan masa sallah ba kaga shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a karan kanshi ba zai wuce gaba ya masa sallah amma ba laifi bane ba wani ya yi masa an gane ko dan haka dai aqidar ahlus sunna wal jamaa duk wanda ya mutu akan babban laifi to wannan baya nuna cewa ba za a yi masa sallah ba inda kofin giya ya mutu a hannunsa in dai muka tabbata musulmi ne to za mu yi masa sallah za mu yi masa wanka irin yadda ake wanke kowace gawa a yi masa likkamani a yi masa sallah sai dai shugaba ba zai wuce ba gaba ya yi masa sallah kuma makabarta ta musulmi za a kai shi abin ne kuma za mu yi masa addu'ar cewa Allah ya gafarta masa kurakuransa domin ya mutu a matsayin musulmi ba kafiri ba babban laifi baya kafirtar da mutum ya fitar da shi daga cikin addini sai dai idan mutum ya halatta haka kamar yadda bayani ya gabata don haka al'imamu ahmad a hadisin sai ya ce la yusalli al'imamu ala katilin nafsi wa yusalli alaihi gairul imam al'imamu ahmad ya ce duk wanda ya kashe kansa shugaba ba zai masa sallah ba kenan wanda ba shugaba ba shi zai wuce gaba ya yi masa sallah za mu tashi babi na gaba to uwa akwai hadari kenan domin fahimci wannan matsala kenan akan ta dai za mu tsaya don haka dole sai an tsaya an tantance akwai aƙida wadda ba ta ahlus sunna ba tana yawo a cikin jama'a ta musulmi su da yawa za ka ji ana cewa ai mutumin da ya kashe kanshi ya mutu kafiri wanda ya kashe kanshi ya mutu kafiri wannan babban kuskure ne da kashe kansa da kashe ran wani duk rai ne me yasa mutumin da in ya kashe wani ba ma cewa ya kafirta sai mutumin da ya kashe kansa don haka ba aqidar ahlus sunna wal jama'a bace kuma nan zaka fahimci wato shine muhimmancin tauhidi in ba komawa ba aka yi cikin darasi na tauhidi ba a fahimtar haka ka gane menene aqidar ahlus sunna wal jamaa wadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da ita kuma ya gina sahabbai akan ta aqidar da aka gina ta akan fadar Allah da ta manzon sa sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallam to nan zamu dakata اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك